إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala cikin ikon shi ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 25 ga wata na jumadal ula hijira shekara 446 wanda ya dace da 27 ga watan 11 2024 yau insha Allah za mu yi darasi na 31 cikin littafin riyadu salihu muna cikin bayani babe na al'amur bil muhafazat ala sunna wa adabiya babi na umarni da aka yi da kiyaye sunna kuma da laduba da sunna a muna cikin hadisin ibn abbas tsakiyar shi sati da ya gabata lokaci ya zo ƙarshe kinan za mu koma warkon hadisin don zai yi yam'i da su gabaɗin shafa na hadisi na goma cikin baba ina ganin ko ya ce an ibn abbas radiyallahu anhuma qala قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده wa'adan alaina inna kunna fa'ilin nan ne muka fasara a sati da ya gabata abdullahi bin abbas na cewa kama fina rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mu'iza manzana sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a cikin mu yayi wani wa'azi a wa'azin da yayi ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane innakum mahshuruna ila Allah ta'ala za a taro ku zuwa ga Allah mai girma da buwaya za ku taso kinahilin kiyama huffatan urratan ghurala ya siffofi guda uku wanda za mu taso a kansu huffatan mana babu takalma urratan babu sutura zir ghoralan kuma da luba ba sallatu kalkashin wannan ya ja fadar Allah subhanahu wataala kama bada'ana awwal khalqin nu'idu Allah ce kamar yanda muka fara farkon halitta haka zamu mai doku yanda ka zo duniya ba sallatu ba riga ba wando ba takalmi haka zaka koma ga Allah subhanahu wanda shi ne halin ɗan adam da duniya ke yaudarar shi da gaskiya da ƙarya sai ya tara sai ya gama sai ya mallaka tun da ƙarshe dai yadda ka zo babu komi haka za ka koma babu komi ka bar ma'in nan ka huce Allah ta kama da imani ya ce za a tashi a wannan hali babu takalma babu sutura da loba babu sallatu kuma dama haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa kama yadda ya fara farkon halitta kama ba da an awon harkin mu'idu haka za mu medo halitta yadda muka yi ta kuma yin haka Allah ce wa'adan alaina Allah ce wani alƙawali ne muka ɗora maka mu kenan Allah ɗora maka alƙawalin maido da kowa bayan Allah da ce zai maido kowa kamar yadda aka yi shi kuma wannan alƙawali Allah ce inna kunna fa'ilin tabbas mu masu cika wani alƙawali sai bayan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتي كشور على بان جان هنكلي تيوا وإن أول الخلائق خارقان هلوتو غبا ديا يكسى وان ذا حارثا ما سترى wannan iya karantar da kai kowa haka zai tashi a annabawa da manzanni kowa kuma ce horkon wanda za a masu tura ibrahim baba annabawa shi za a hasa masu tura ɗan wannan ruwaya wata imam bukhari ya rutu haka imam muslim ya rutu da kullum ka san rudu idan mara ta bar hanyar allah bai rubar rudu ha abada jiya nake ga wani bidiyo na wani fasunan shi wani malami dai wanda yake kwanan da ana hudo shi da ko rigirgi gomi ko rigirgi ta marmatu rigirgi ba iri bidiyo ba wani ba audio kana kallon mutum kuma wajen magoya baya ana taruwa ka ga inda ake abin shi amma wai shi ke wannan kalma cewa duk dan tijaniya mabiyan shehu baya zama a cikin tsabari na gaban shi ana binne shi an doke shi a kai shi a hadarar shehu idan ka yace mata idan ka yace mata rigirigi ba rigirigi ba tamar mata ba labarin tamar mata ba shi ba sai cayi duk dan tijaniya zai tashi yi kiyama da stirash tun a kabin da kamar tun a kabin da kamar bai tashi zuru wallahi kaga batar kuma wai an yarda shi kuma malami ne wa haka ake bi da mabiya da komi sai roki Allah Allah shi da shi kan daidai a ganin ba magana bata bata karara wannan babu shakka kan shi tun da kabari wai shi bai tashi bai tashi ba tsira tun da tun da tijaniya an gaskiya wani ke wani kullum karawi ne da kawurci abu da yawan kawai gasar ba haka bane ba kudin amma wanda mafiyan shi abubuwan shi zai shirar abubuwan shi ne wadda ke wani abu za gane kudin haukan hannu na shirin da mu ya ce shi kashe manzan annaban labari kowa haka zai tashi har annabawan amma an ce mabiyin shehu shi zai tashi haka ya ce ibrahim alaihi shi zai fara sa ma sutura annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kawo labarin cewa kowa hilin kiyama zai tashi ƙuryan ta ce ayat ta shaita ce ta ya rasulallah a rijal wa nisa yanzu ruba da labarin ya rasulallah yanzu maza da mata za a tashi a wuri guda suna kallon juna ya ce aisha al'amur a shidda min zalika ita ganinta akwai kunya namiji iya kallon mace muna kanta da kai kowa da tashi amma annabi ce mata al'amarin ya yi girman tashin hankalin ya huce ka san wannan mace ko namiji ne kusan ka gana kan mace namiji ta daɗi ne ana cikin nutsuwa ne wallahi ka magana mace ko namiji ko ka zir haba ta gyara ne na baku misali zan guda nan arewa abokinmu ne abin yau da shi ana da biriyo sun tare mutane sun kwata da su dubu ciki da maza da mata suna taka su da ranjas ana taka ana zuwa zawa an lalime su can wuta ta kwanta sun lalime na lalime sun kama hanya sun koma ko gehe sai wani diba ya ce ta mace ta shi ta wajen mata ta shi ta wajen mata wani bayan kare ta ce a nan ina mazan Allah wata ce ta sauya mata ba an ƙare ba ya ce kashi an ƙare can ba ne wata da wata ce haɓa ta ce a nan ina mazan suke a nan aka yare ba a baka yana maganar namiji mace ta daɗi ne kenan haka za a tashi babu sutura tashi hankali ya wuce ka sama ta kuna mijin babu babu lokaci to sai manzon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala dole kalmomi ne na tambihi muna hausa muna cewa kai ko ku shawara yace wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati fayu'khadhu bihim dhat ash-shimal fa aqul ya rabb ashabi yace a wannan halin a hilin kiyama yace za a zo da wasu mazaje wacce wasu mutane cikin al'umma ta sai ga an yi su bangaren hagu ma na bangaren wuta za a yi wuta da su al'umma shi da alama wuta al'umma shi ya ce zan ce yawon ubangiji ashabi yun nawa ne mutane na ne wannan sabai ba mana nawa ne a lokuta ce in ya matsa fayuka da za a ce mishi eh na shi ta in naka la ta dare ma ahada su ba ka eh naka ne amma bayan ka baka san ba abin da kirkira yan kirkire ne shi ya ce na hadisi an bida a gidan an bida ne haka za ta mishi sun kirkiri wani abu daban na addini bayan ka a hadasu kake nan wani suka rayu a kan abin bayan nashi suka kirkiri nasu kuma sun karara innaka la tadri ma ahadathu ba'dak baka san ba abu suka kirkira bayan ka sabo yace idan aka ga mai haka yace fa aqul sai in ce nima kama qala al-abdu salih kamar da bawa na kwarai yanin isa alayhi salam wa kuntu alayhi shirinan ka san da kiyama ta shi dan Allah ya kuma ta da wani mai kira wannan Allah Allah sai isa biyu ba mala cikin kiyama filin kiyama da mutum da komai Allah zai kira Allah ce wa idh qala Allah ya isa ibn ya isa ibn maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahan min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqul ma laysa li bihi in kuntu kuntu ta'lamu ta'lamu ma fi nafsi wa la ma fi nafsika إنك أنت أدم نقول بقول إيش ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إيش إن تغفر لهم فإنهم عبادك وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم wani shi ayat da kawo ya ce idan kenan na annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake tausaya shi ma al'ummar shi ya ce idan aka gaya mun haka nima sai mu da kamar yadda bawa na kwarai kenan isa zai gaya mun ubangiji su wani gobe kiyama isa zai ce bayan amin wannan tambaya ya isa maryam kai ne ka ce wa mutane su riƙe ka da kai da babarka a matsayin abin bauta guda biyu banda ni isa zai ce subhanak tsarki ya tabbata gare ka ya allah ma ya kunu li ana ƙuna ma da tsirin haƙ ya Allah zai dacewa a matsayina umarna abin da ba ni haƙƙi a kan shi bai da haƙƙi ɗaukar shi abin bauta isa ya ce amma in kun ta kuntu alamta Allah in har na hudu ka sani domin ta alama fi musu lalama fi musu ka san abin da ke zama sa abin da ya gara ka Allah innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne masanin gaibi kuma ba san an ga maka ka san komai Allah yace ni ma amartu ma kuntu la ma amartani Allah ba abin da na gaya ku sai abin da kaman umarni me yau kaman umarni an ibudullah rabbi wa rabb ko bota ma Allah ubangiji na ubangiji isa kai ci ko bota ma Allah ubangiji na ubangiji kuma kuntu alayhim shahida ma dum tafi lokacin da nake da rai ina mai shaida ga abin da nake na amma fallan ma tawafaitani kuntu anta raqiba alayhim Allah lokacin da ka amshire na kuma kai kai kai ne mai kiyaye ka abin da kai ni ba abin da aka yi bana ba ni dai ga abin da shi amma lokacin da ka amsa na Allah wannan kai ka san abin da aka kuma Allah kai komai a gaban ka ce ka san abin da kake ciki dan haka shine yace wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim Allah ina mai shaida akan su lokacin da kake cikin su amma fa lamma tawaffaitani lokacin da aka amsa na kunta anta raqiba alaihim Allah kai ne mai kiyaye su kuma wa anta ala kulli shay'in shahid Allah kai ne mai iko kan ya kawo da ita la qawli al aziz al hakim kenan in taghfir lahum inna ibaduk wa anta azibum fa innaka antal aziz al hakim yace ha in tu'azibhum fa innahum ibadak wa anta kafir lahum fa innaka antal aziz hakim haka ne in tu'azibhum fa innahum ibadak wa anta kafir lahum fa innaka antal aziz hakim wannan shine abinda Isa ya ga mu Allah subhanahu wataala to mai manzo Allah yace lokacin da za a zo da wa'annan mutane nawa ke bana da abin yi shi ma ke na bar mu Allah Allah zai hukunci da bayan shi wannan an ce su ne a dan sallar salama inda yake tausaya a ɗin shi illa abin da koyon bayan da kayya ne abin ya annabi ya tabbata tautar mu annabi sallar salama ya karanta wannan ayoyi da ta ibrahim da yake cewa man tabi'a wani wani wani wani ta ibrahim ta magana ibrahim da yake cewa fa man tabi'a ni eno min man asani fa innaka antal ghafurur rahim ne ko na ibrahim annabi kan tauna ayoyi a cikin cikin wani dare ya hoshi da kuka wanda dai an san bayan kuka Allah ya kuma malaka jibril Allah ya san kullu ce ka je ka tambaye muhammad ma wai biki biki ta shuka saboda na ka je da sabu ita mai ce ya muhammad biki ta shuka ce ina tana al'umma ta gobe kiyama wannan ayoyin da tana yanda wa'annan al'umma suke tausaya ta to amma abu ne wanda waka san hadarin abun duk da annabi ke so yake san al'umma shi amma ga wani abu ya yi karin shi ya gagare shi iya kallo ta ban iya kallo amma me matsalar a addinin da ya zo da shi sun canza ce matsala ba innaka la tadri ma ahdathu ba'da shine jigo magana al'umma shi ne iya kallo alimu alimu da su iya nawa ne nawa ne nawa ne a a ka san ba abin suka yi bayan ka sun yi asabu ba naka ba ya ce fa yi ƙaluli idan ni kawo da kalma sai a ce mini innahum lam yazalu murtaddin ala aqabi mundu farqatum tunda kabar su sun barka ba sun koma gidaje sun koma tsira da ba sun ba na ka ba na ka ba tun bayan ka sun bar shi sun bar naka wannan shine hadisin da ake kuka hujja ta hadarin bid'a anan kana cewa Allah samu ga annabi Muhammad Allah samu ga manzon Allah kana ta'adda kana tawali in wani tashin hankali yayi bakin cikin wata ruwa iya ta zan zo Allah haul lokacin da ya zo makwantai yake cewa dama na ga sahabbai na ya rasulullah mu ba sahaban ka bane a ku abu da da da na ga da na ga al'umma ta cikin wannan al'umma ta suka ce kai mu al'umma ka bane ba sahaban ka ce a ku sahabbai na ne wanda kace an ganin suna nan bayan bayan kuwa ku ba kidan baya yake magana yace yake wata labarin ce abin tashin hankali ce zan zo al'umma ta gobe kiyama za ta zo da alama guda biyar da arwalla ko da warin fuska da hannuwa da ƙahuwa ya ce ina kallon su a hilin kiyama za su zo shan ruwan alkausar ina shayar da al'ummata da tafkin alkausar a lokacin nan za a zo da amma duk ɗan bida a canzawa yake annabi da zanga ana kore shi daga wannan ruwa kamar yadda ake kore fatattun rakumi ya zo shan ruwa a wurin da ba nasa ba kaga za su kira lahira sun ba ta musulmi da alwallah da komi kuma alamar musulmi ne amma hadarin sun canza sun canza gam ba kan da aka bar su bane ba tashi da aka bar sun canza tasha sun canza gam eh musulmin ne amma sun canza hali kan haka yace iya kallo za a tayi da su kuma yace suhukan fasuhukan shi ma ce atai atai yace anan nan da karuwa ta yace fasu shi anan anan ke yanzu zai nabar wannan su wata ruwa ta musulmi ta fasukan fasukan canza ta su wannan shine hadarin ka kenan barin sunna da hadarin dake bid'a Allah kiyaye sai hadisi na 11 kan baba an abi sa'id abdullah ibn mughaffal radiyallahu anhu qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطأ قال إنه لا يقتل سيدا ولا ينكأ العدو وإنه يفقع العين ويكسر السن متفق عليه التوراة ده مكان تاما بخاري كاتا مسلم يا كاوتا wannan shi abin da ke wannan ruwata abin magaffal ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin al-khazaf khazaf jiwa tsakuwa da yatsa biyu ka jiwa haka da tsakuwa haka ya kaba yatsa biyu ka yi jiwa da su ka je wani abu da haka da ya tsabi haka ya ce jiwon alhazaf shi إنه لا يقتل سيبا سيدا بيك شيء ما أبوها وتعالى أترك شعبك أبوها يموت فيه كل يوم كل يوم تهلك كل يوم يموت هكا إذا ما تبقى تكهنك أما هكا يتي بيك شيء معناه بيك شيء أبوها وتعالى kuma layin kawai aduwa bai wa abokin adawa illa ko da baka ba abin da zai kaji shirin mutum naka bai mai wata illa kudin to innahu ya fa qawla ayn amma yana bata ido yana hudda ido wai ka sirri sinna zai karya hakuri amma bai kisa kuna almuhimma annabi ya hana jiwa da haka ka ji haka da wannan haka jiya ka ji wannan ba haka wannan abin wa fi ruwa a cikin wata ruwaya qadib ibn mugaffal wanda kusa mukusancin bin mugaffal hazafa sai irin wannan jiwa ya ce wani abu da wani abu ya ce wani abu haka ya ce fana hawu ya ce ba a yi annabi hannu jiwa da haka da wani abu ya ce ai inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam naha an al-khazaf annabi hannu irin wannan jiwa ya hana shi ya ce bayan haka ya gaya mai dalili ce in na la tasiru saydan ba ta kashe abin farauta abin zakon kashe shi ma abin da zai baka iya kama shaka haka faqa sum'a da wannan bawan Allah sai ya saki irin wannan jiwo faqa sai shi Bilal bin Mugaffal yace uhaddithuka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anhu sun ma'ud ta hasan ina baka labari cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana irin wannan abin kuma ka yi ce la'ukalli muka abada har abada da yi gaban ƙari har yanzu yi yanzu ya ce kashe tsoron ra'ayin gare ka ya ba ku yi da'awa ba ya ce ba ku yi da'awa ba yanzu yin kai ne shi da rantsuwa da Allah ba na maka magana har abada mun ƙari da kai na ga maganar kun kai gab na ga yan bida rawa da yan bida a ce a sha a yi wasa a taɓa ka je bida a sama ko kai kana halin sunna haka akwai matsala mutum yana sunna kana sunna sare abu da kan sare bida ce baka shakka bida ce shi wasan bida ce amma haɗin kai saboda aboki ne abokin tahiya ne ko ɗan uwa ne ko makwabci ne ko ɗan gari ne ka saboda a wani da kai tare ya kai je a yi bida da kai za akwai shirin akwai ƙarya sunna ba gaskiya ba ne wannan wacce a kashewa bayan gaya mai ta ha'a bada ne da kai bukari ɗan wa magabata ƙwarai suna da zahi kan bida da yawa suka can kuma kan imam malik wala imam malik bari'u ne min albida ba rushi din bid'a wallahi dia suna ta zuma ba magana bid'a malikiya an ce cikin masaran imam malik ya cikin masu zai kan bid'a bid'a wallahi hakalcin labarin malik ya cikin masu zai kan bid'a haba malik ce ai malik ko da gaba shi ko da gaba da bid'a iya gaba da bid'a ce iya gaba da bid'a iya ka gaba shi ba wasa bid'a ba wasa wannan kuran abdullahi bin umar ya ga wani kurin masallaci zo an tara sallah ya shiga nafila ya ji ana asalatu asalatu ya iman jama'a magana ya ake sallah salatu ba sallah sallah ta zama zago asalatu jami'a sallah ana kira ba kira sallah ba ya cire ya ce wallahi la usalli fi muslim fi bidati na rantsi da Allah ba na sallah masallacin da yake da bid'a yake bid'a fita yi kuma ga hadisin cikin sana bid'a ruwa ta tabbata hadisin na tabbata cikin sana bid'a ta wallahi da ran sallah sallah sallah wani aure wuce cire cire sallah ta shi ba ya sallah bid'a ba cire wani ka ji wanda yi ga zai bari mami me ake ma ce zai na ga umma sunna a wannan babun wasa bane ba kuma labida haɗari ce wannan mutane suke mai mai ta wasa ba ƙarfin haɗari ta bida ƙarfin ba ƙarfin haɗari ta mutum suke bautan Allah yake shi zai ake ce haɗarin bida sabo saban Allah ya yi aure shi dan kan bida da bai sabo ya iya yi dama iya ɗaɗɗar iya ɗan tsoron abin ya damun shi amma shi da bai zai hankali shi kwance har iya kuka ma har iya kuka kukan yi a wajen kuka ma iya yi da gaske yake amma kan mata yake Allah shirya da mu وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك متفق عليه abin bin da yake ban labarin cewa yace ya ga Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya zo yuqabbilu al-hajar al-aswad iya sumbanta ta hajar al-aswad kuma yasa kuma ya sumbance shi sai yaje yana cewa iya magana ana wa'azi nake ba ba yace a'lam annaka hajar na san sai kai kai dushi ne ma tan haula ka duru baka amfanarwa baka cutarwa dutse ne kuma ke na bai ƙida wa zai mai wani abu misali ya ce wa laula an ra'ayatar rasu na salam yi kabilu kama kabilu duka in ba da na gama zana gasa mutu da musamman cika ba na miya umar ya yi cewa suna ce annabi ya kun zai wani shi da abin da ake annabi ya kaza ba wa ruwanka kasan dalili ba dalili kaza kurin ka ba wa inda abin zaka nema kurin annabi ya yi kurin an ce abdullahi bin umar ana tahiya an zo nuri ya ga iya kewa dutse iya kewa nice iya kewa ya haka iya zuwa iya zawa yi mai haka nan kuma a kudi na ga annabi ana ya zuwa kewa rin kuna shi shi ma ya kewa ya sun da kwarin abin da ga annabi abdullahi bin abbas yaro ne ya gama auya manya an zo ayyan haji kasu ana shafar hajji da asar ko ma'auya ya zo bayan hajji ashe shahi rukun limani wani bangaren bangaren bangaren na wancan bangaren wanda wanda ba a shawawa an kuta ji a sawad da yawan wancan rukunin ki na shamal kenan ai katanga ai kaman ron abu hudu ne ko sukura hudu ce ko to ai ana ana sumbanta ɗaya hajji asawad kuma a shawa shi rukunin limani ana shawa shi ko to wancan biyu ba ta basu rukunin bangaren arewa sai ga mabiya shawa ya ce to wannan kuma ya ce yaro laifi ne an shawa ya ce suna suna yaro kana gaskiya suna babu shi a suna babu shi a suna ya bata ila ba suna ba haka ce ba ya ce suna ake bi hakan yaro babu shi ya ba girman kai su babu soman yani wannan shi ne abin da ke wannan ruwaya sai babu wujubul inqiyad li hukmillah وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر نعم باي زما كبابي نا واجبتين kame ya kauya ga hukuncin Allah da daɗi ba daɗi ka yarda kuma da zama ka bayanin abin da ya kamata wanda aka ma kira zuwa ga hukuncin Allah ko aka ma wanda aka ma umarni da kyakkyawa ko aka man hanyar mummuna me ya kamata ne shi ne babin da maka ya ce ƙalallahu ta'ala falawa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima Allah ya tabbatar da rantsuwa ce Allah ya ce mutane la yu'minuna ba za su masu imani ba hatta yi hakimu ga fiye ma shajar badan har sai lokacin da ya zama su masu imani har lokaci ne sai lokacin da suka yi hukumci da kai da hukumcinka kuma ce fiye ma shajar badan cikin duk irin abin da ya buga tsakaninsu ya sun yadda naka nan farko yi abinda manzan Allah ya kunta ko ya shar'anta bayan kayi ba kare baka kira ba ta suma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadai kuma ka a samu damuwa akan hukuncin da sunna ta ka ce a kai dai ba da kai dai kun dai ba da kai kun dai kun dai kun dai kai dai kana damuwa kana ga abin dai ba kun na baka da bayanin lokacin ana shari'a a zafara wani ya sata aka cire mai hannu ca yan neman wai duruwa ta ɗan adam kushe adam a yi duruwa a wajen allah ka san akwai matsala wai shi ya duruwa wajen Allah ka dana maganar duruwa kullum na adam mai imani kan kai da alaba wata duruwa wanda zaka zake da haƙƙi kaza bi za ka kurbu haka ce shi kullum kai ka ji Allah yake magana a kan ka ta wato an fasa ku zarba ta da ba da kan al-Musa Allah ta kashe kashe kan burkan ku Allah ta kashe kun kashe da gurguru ku kashe kan gurkan kashe kan kanka ni ma ne kashe zai kashe kashe zai Allah ya kashe kanka ba ka da ba da ni ko an ce hannuna kashe kanka imanin kenan ka haka Allah ce yace aka ca akan haƙin shi an ci haƙin shi yace a yace wallahi ko a kai haka Allah ya nare da kumta Allah haka addini na ce ai kuma ai yake bani ce bai baka ce bai ya da kowa ce bai ya da kowa haka Allah ya fitar da shirin kuma ya yarda shi kana man gare ba shi mai kauya yace su yi hukunci da kai kuma ka samu damuwa a cikin ransu me maka daga hukunci da kai ka samu damuwa ko da kun haka shikenan haka kai shi da daidai kun ko yusallim taslima ta mai kauya gaba ɗaya ba wani farin jariya yace wa qala ta'ala innama kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yakum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun Allah yace abin da ya dace magana masu imani idza du'u ila Allah lokacin aka kiraye su zuwa ga Allah wasu dan zuwa ga Allah da manzon shi da yakum bainahum dan hukunci wani abu da shi hukunci aka ce Allah ga annabi Allah fa bana Annabi sallallahu alaihi wasallam mai imani kurin abin da yake kai shi an ya kulu sami'na wa ata'na mun ji hukuncin Allah kuma yi da'a shike Allah ce masu wannan halin wa ulaika humul muflihun masu wannan halin su ne ma samun babbar rubu kiyam Allah samu Allah su yace wa fihi min al ahadith hadisi abi huraira al-mazakur fi awal bab qablahu wa ghayru ace ana kan wannan babi kwarai akwai hadisi masu yawa na abu huraira wanda za a kashi farkon babin da babin da aka kai wannan kuma da wani hadisi da aka kawo kan dai umarni mai kauriya ga abin da alhaji da manzon shi shine ma'ana rabota sai kawo hadisin akan wannan babi na farko kan wannan babi yace wa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ذوق الشيء هذا في المنشأ هذا المنشأ مفروض yace wannan aya ta sauko ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa lillahi ma fi samawati wa ma fil ard na Allah ne duk abin da ke samai da ƙasa duka komi na Allah ne a ce mulkan halakar wa abida duka na Allah Allah ta waɗin tudu ma fi an fuskun a tukufu na hasbukun jilla idan kuka bayyana da abin da yake cikin zuciyarku da wanda kuka ɓoye kowanne na hasbukun jilla Allah zai muku hisabi kanshi zai muku hisabi kenan da abin da ka bayyana da abin da ke ranka ba wannan aya kwarai annabi ce wannan abu da wannan abin da ya sabko ishtadda zalika ala ashabi rasul sallallahu alaihi wasallam fa ataw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thumma baraku ala rukab fa qalu ay rasulullahi ay rasulullah kullifna min al'amal ma nuti as-salata wal jihad was siyam was sadaqa وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقتراها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم رواه مسلم abin da yake kenan wannan ruwaya bayan Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya Allah ke samu yake shike da abin da ke samai da kasai in kuka bayyanar da abin da ke zukatanku ko kuka oye Allah zai muku sami kansu ishtadda zalika ala ashabar zuwa zama wannan abin kwarai ya wa sahabbai tsanani ya damu su kwarai me ya fatsala da damu su dan adam a ce za a wa mutum hisabi zuciya tunanin zuciya akwai matsala zuciya ai matsala ce yo ko me ne zai take wuta take ka wuce kada ta mutum ba wahala take ka wuta in aka ce ana ma mutum hisabi da abin da zuciya ta raya akwai matsala jin wannan aya sabon hankalin sai tashi suka zo jami'an sassalama sun mabaraku alaruka suka gurhana a kan gwiwoyinsu yan wannan kan maganin gurhane muna da kware magana ta na gausu na yawo da wani bidiyo na shaf ko doktor wannan sani umar rijiyar lemu shi da wannan malamin sarkin jafar mijin ɗaya jafar ya zo ya tsaya ya kan gwiwa shi ya tsugunna a gaban a gaban sanin jirgin da suna hira shi ya kan kujera shi ko ya gurwa na kan gwiwa shi suna badawa ke da wai alu suna ma suna wannan irin gasa in wannan lalle malamin suna kwarai farko suna magana durkusu durkusa gaskiyar magana ba mu zai baka nassin durkusa kan gwiwa ce ibada ce za ka wani ruwayoyi da yawan sabai suna alamsa da su magana daga wani biyar suna tsada haka sun duka kan gwiwa umar lokacin da umar nan sanar da lokacin da ya wannan zuwa mani muharata zan waye shi wani ta kama da alkube kan gwiwa ya wani gaba nan sanar ba duk daga ruwayoyi da yawa suna sabai sun haɗu kan gwiwa maka mun dan tashi kan cewa wujo kan kan gwiwa ibada ce kama ce shirka ce daban ne gaskiya don nasi daga daban nasi kaya ne kaga da sun mabara ku ala wakau nasi ne ba na ba abin da girba ba abin da haka suke kuma zaka waya da yawa sabbin suna kana kana daga sai sun hada kan gwiwa sun hada kan gwiwa sun sun suna kan kan kan gwiwa kan gwiwa suke suke rukusawa su mai magana ba ɗaya bada da dukawa ko sujada ba ɗaya ba suke ruku'i da ba sujada da ba ma da da yawa ana gama su cikin malaman warko suna gama duka su akan abu ba ɗaya bane gaskiya magana abin da sai ka baka ya ture shi wannan kuma nasi biyawa ka gani gaskiya magana dan duka su kan gwiwa kai magana mutum yace summa baraku ala rukab suka durkusa kan gwiwon sahabbai fa qalu suka ce ay rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullifna min al-a'mal ma nutik an dora mana ayyuka abinda muke iyawa sallah jihadi duka azumi sadaka dole za mu iya ba mu za mu iya wani muna iya ba amma wa qad unzilat alayka hadhihi aya wa la tuqimuha gaskiya asab kana wata aya wannan aya ba za mu iya kiyaye ta ba zuciya ka ba mu iya mallaka jin haka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabai kuna so ne kuma ku wani irin yanda ahlul kitab da ta nabi wa yahuda da saru suka wani ba za ku ga mun irin abin da yahudawa da saru suka wani su masu littafi guda biyu a tare da shi suka zo ka ka bi kayan ku wanda suka ce sami'na wa asaina mun ji mun ki su ga annabawan su shi ma za ku ga mun bal kenan ku bar wannan magana ta neman bijirewa ko ba za ku yi ba abin da ya kamata ku ce kulu sami'ina wa ata'ana ghufran ku ce mun ji ko mun yi da'a ghufranak ya Allah muna neman gafarka ya Allah rabbana ya ubangijinmu wa ilaka musul Allah makoma tana gare ka ku ta wannan kalma mun ji samina wa ata'na ghufranak rabbana lakal mulk mun ji mun yi da'a neman gafarka ubangijinmu gare ka muke makoma falamma tataraha alqawm lokacin da wannan aya ta zamanto a bakin haɓe suna ta zaka man jiki suna taudinta suka shiga suka sayo wannan kalma suna wannan kalma ta sami'na wa atana ghufranaka rabbana wa lakal masir wa dhallat biha alsinatum hashan su haita zama jiki ta saba suka saba ko suke ta wani ko ta wadinta hashan sai kun ya yake wannan kalma yace anzalallahu ta'ala fi siriya sai Allah ya sabakar a bayan wannan aya ga abin da ya biyo baya amanar rasulu bima unzila ilayhi rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi manzo ya yi imani ya yarda da dukkan abin bima unzila ilayhi duk abin da aka sauka mai ya imani da shi duk abin da aka sauka mai rabbi duk abin da zai daga ubangiji manzo ya imani da shi ba shi ne ba ce wani mu'minun masu imani ma su ma sun yi imani da duk abin da Allah ya saukar da manzon shi ce kullun kowanne annabi da manzon imani gaba daya dukkan su amana billahi wa malaikati wa kutubi rusuli sun imani da Allah da mala'ikun Allah da littafan Allah saukar sun imani da manzon da Allah ya sauko la nufarriqu bayna ahli muslimin suna cewa ba ma bambanci tsakanin manzannin Allah kowanne imani manzan Allah ne mu musulmi ba annabi da muke kare shi ba annabi da muke kare ba annabi Allah bane ba da annabi Allah manzan Allah manzan Allah ne amma zaka wanda Allah ya kuwa karshe yace wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir sun ce mun ji mun yi da'a gafaraka Allah ubangiji wannan Allah gare ka zamu koma annabi Abu Bakar falamma fa'alu zalika da sahabbai suka suka yi wannan kalma kuma Allah ya safkar da wannan aya sai ta nasakha Allah ta'ala fa anzala da Allah shahi wannan na wa in tubdu wa tusku tukufuku na magana wannan dokar kama kada abin da suke ka sai Allah shahi ta sai safkar da لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الله بي دورا ما ري sai baki iyawarta abinda kai na laifi na lada naka ne haka zini za a kama ka da shi wannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ta imam roka ya karuwa cewa inna la tajawaz an ummati ma hadata bi anfusaha hatta takallama aw ta'mal wanda ruwayar ta bukari ta ruwayar Allah bai kama al'umma ta da abin da ranta ya saka ya raya hatta ta'amal hatta hatta ta'amal hatta takallam aw ta'amal Allah bai kama al'umma ta da abin da saka sai kai magana ko ta aikata abu amma wasatin zuciya Allah bai kama al'umma da shi sahabbai ruwa cikin suna bi dawo cikin suna bin majar ruwa ta taba cikin asar sunan bilabin abbas wani sahabbai suka suka ya rasu da muna samun wani abu da suka a zuciyar iya zo mana ya ce da mu hutu mu hudi abin da yake raya mana a zuciya gwanda mu kone mu zama gawayi mu kone mu zama gawayi ƙasa ka wuce annabi ya ce a wakar da tumu kuna samun wani abin sai za ka sarihul iman suka suna bi dawo ya ce wannan shi ne zuzurutun imanin da abin yake da shi ɗan bai sa ka abin aikata ba iya damun ka iya yan wasu wasu na zuciya a nan da bai karantar da su idan wani abin ya zo muku ku ce huwal awwal wal akhir wal zahir wa bi kulli shay'in alim هو الأول والظاهر والباطن لا كده بقى كان كنت هو الأول والآخر والظاهر والباطن من كل شيء عليم هكذا هو ده cikin abin da yake maganin wasu wasu ta ruwa cikin sai musulun manzala ta shaidan yakan zo ya raya wa mutum har ya kai ma wai Allah ma waye shi sun sai musulmi Ce, da wani abin ya same ka ka ce amantu billahi wa rusulihi amantu billahi wa rusulihi ba rusulihi ba wa rusulihi iya ce wannan duma ganin wasu wasu shi dan kare ya mutum iya ka wannan yakan zo wasu sababin wasu sabai zo na bu dewa mutane suna jaja wani abu kwalle ma ga wannan shiga wani hali daban to rahmat Allah ga wani al'umma Allah bai kama mu da wasu wasu annabi ce sai ka aikata abin ko ka hoyi baki ka kada ka wuce amma wasu wata da damun ka wannan damun ka ma da yake annabi ce za ka saribul iman annabi ce shine mazuzurutun imani kenan samun wasu wasu dabi'a ce kuma shaydan baka gane shi ba amma ka rika yawan azkarikin ka rika yi abin ya zo maka irin ta'awuzi su uku na tawa bangaren ka nago har Allah baka lafiya nan dai kenan wannan aya ta zo la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora ma rai he bakin iyawata la ma kasabat za ba ta abin da aikata na alkhairi wa la ma kasabat za ba ta za ka ba ta lahi da kai na zili rabbana la tu'akhidna in nasina Allah kak kama mu idan muka mance aw akhtana ko muka kuskure Kanan mantuwa da kuskure qala nam Allah ya ce na'am kenan Allah ya ba mu wannan na'am ya ba mu baya kama mu ba da mantuwa ko kuskure wani al'umma rabbana wala tahmil alaina isran kama qala min qablina Allah kakka dora mana yauni irin da ka dora ma al'ummomi ka din ibada da abu da bai wa mai wahala nan ma qala nan Allah ce na'am rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi Allah kakka dora mana abin da ba mu da iko yin shi nan ma Allah ce na'am واعف عنا الله كيما نغمي وغفر لنا كغفر تامنا وارحمنا كجكم انت مولانا الله كيما بجد تسلم روم فانصرنا على القوم الكافرين الله كتيمكي مكان متان كافرين نما الله ce na'am nan me ya kawo wannan bayanin wannan hadisi da wannan ayoyi wai me yayi baban kenan abin da yake ga musulmi kurum in dai Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza kaka kawo naka ko tunanin ka kuran ka mika wuya shi ne kuran ka da ka kaka kawo kaka yi mu'arada kuran ka mika wuya shi da ba mun da maka da alinki yaji kuma da ka mika wuya kuran ko yan abu da yadda za a hudi an ka ce bala zamanin yanzu ya ya wani kartun shi a wani bincike an kaza kaza ne sai ga wata aya ta zo wa ga wani hadisi ya ce abin wannan ba haka bane ba sai ga da yawa sai ga ya samu matsala da yawa sai ga wannan karatun da yayi ya karanta wata science yin shi wannan dan wani fizik shi ya karanta wani abu ya ga abin da aka ya gwada ya ga abin ya kuma ga ayata zuwa hadisi ya ga samu matsala ya ga in bi ce kada ya ce mai gani ya shakka kan wannan abu ne ya samu mutane ai hatara dina kaga wani abu in dai Allah ya ce annabi ce ko ba gano ba ko ga mai kabiya kake jayya kai shi amma kuma misalin wani dan uwana cikin jama'a aka yi tashin ahlus sunna irin wannan tunani na ce akan magana ta disu zubaba suka izgiri wanda har ma ko suka littafi musulmi ne suka littafi izgiri hadisin zubaba da suka imam bukhari wai hadisin zubaba wai izgiri ne ake yi wai koda wai fada wai kaso ma ka sha suna kama wani abu ne kurin kurin wai har akwai da littafi kashi wala hadisin zubaba kuma musulmi ne iya izgiri da wani hadisi dan iya ka hankalce ya ji guda kuma ka tsoma ka wala ka sha wai me fa'i tsomawa ka su da malaman da daga sai ta abu da kuma ka zama ta abu ba dosu an ga lokacin musul halil aka ce za ka fi kare saba musul saba marata ka an kare wata yin ligi cikin makayin ka ka wanke zo bakwai sai ta abu da haka cikin musul halil ya ce ta abu da kurum mai ta abu da ba mu samu dalili kurum haka aka aka ce ai kurum kurum za mu biyayya ne kurum ba ya mun gane dalili haka suka wuce suka ba ruwansu da yawa suka yi tsaye gidan su suka suka maka matsala a jini ba da zama haka amma ƙarshen lamari ta shi ga baya su ka haura yan uwansu sun zaune da illa na can wani wanda ya zo ke gida na zo wallahi ya kama ziyara ya zo daga inda ya zo irin wannan muhira ta kawo kuma iya rana aƙida ya ɗauko wani gidan wallahi na can Allah ya sa ina da wata jurnal mai wannan mas'ala ta hadisi koda a ɗaki na na shiga na ɗauko wallahi kamar da ka zo a rike ma Allah na shiga na ɗauko jurnal kenan take yana baturi da mutum alama ne ya bincike kan wannan hadisi na kuda in ya haɗa abu ya zuba wani kiri mara kyau kuma an ce a akwai magani shi bincike a aikace zo yi kawuri na sani aka ɗauko aka tabbatar akwai kuda in samu tsoro in tsoro in firgita iya zubar da kid a kosa a nan a bayan shi wasu ƙananan ƙofa wanda kid zai guba ce ke zubowa amma an aka mai da shi ciki sai zubo ɗaya wannan ta haka har zubowa ya samu tsoro amma aka zuba ci gaba ya ci gaba ɗaya sai zubo da kirkin na biyu shi na biyun shi ke kashe wancan microbes a aikace wallahi kuma haike kwatanta a aikace shi makaranta ya ce ƙarfin likirkin mai kashe gubar ƙarfin shi ya ce inda za a kawo militan madara litin dubu mai microbe mai bacteria cikin tana abu a ciki ya ce litin dubu na madara kawo akwai bacteria an aka sa wannan aka samu garam ɗaya garam ɗaya ce na wani likitin aka sa litin dubu zai kashe microbe ke madara litin dubu don ƙarfin shi aikace da shi a kaza aka wadda wani hira bane ba ta ba shi kace magana a garin labari nan labari na bincika aikace ya abu kuma su aka gwada ga mutane kuma ta malaman ne na kuma shi su ce karanta kanka diba diba he shuru Allah ya yarda yi ya yarda yanzu wallahi ya yarda don batu amma annabi da labari ya tafi haka mun suna izgiri malamai magabata sun kaji idan mun tabbata sai tabbata haka kurin ka shiga gaba ruwan kuma ba gane kai ilimin kai da kai ba ilimin kai ne bai gane ba kun tsaya na kuma dole ka gane ba yau abin wani abin ba haka ban gane ba haka ban gane ba wallahi su mun gane ba hal abin haka mun gane ba amma duk abin da ya ci karo da aya hadisi karara kun tsaya aya da hadisin ka tsaya anan kun ka barka nan kun tsaya anan sun ce yawa su tsaya sun dawo haka na karan kai da dake cikin magana da ce ku wanke su bakwai a sa a sa an hurku kan ɗan kusan imanin kusan ba da wasu kusa yanzu ka ba a gano a ashe wata guba kariya ce masu masu yin da lagin wani a guba ce ke zuba wanda a an wanke ɗan jami'a akan kai sabili ko a wanke ɗan jami'a ta ba an ji ba da akwai saura amma ana sa ƙasa so guda a wanke ya kaje babu wani abu da yawa kurin inda aka ce Allah ce annabi ya ce kaza an yi kaza kurin kabi kan kauya misali da yawa abu kan wani abu misali a nan na farkon musulmi a makka na kajira musulmi sun imani amma kuma mas'ala ta kwalluwa hankalin islam ya za a ce an je man je bata gusu an dawo a dare guda wannan ake zuwa wata guda zuwa dawowa ka ce ka je ka dawo kun zo kun abu da kun baiwa kun impossible kun baiwa suka ake kwallo su kun baiwa suka ne suka yi rida ko suka rida wallahi suka yi aka yi dare su shekhu zakar wasallam a wakil sunan siddiq awon abu na aka wasu labari ka ji abu na musamman ka yi cewa wani ka ji wa wani labarin da ka ji wa a dare jiya ya yi batsarin kudus ya dawo kaza kaza kaza ce ba ku labari inda ya gama kun tabbas ya ji ta siddiq kenan ba ta kamata haka wanda abin da shayi allah abin da ka nema kun ya tabbata allah wajen annabi ya tabbata inda sai ya tabbata to ba ni na gane ba kuma sami na wa ta shi ne kuma magana kuma sai babu nahayi babu fi nahayi an bid'a usatul umur babu na hana bid'a bid'o'i zamu ce da duk wani abu sabo kirkire duk wani abu sabo kirkire bayanin za a yi bayani cewa me matsayin haka hani tabbas ya zo akan hana duk abu kirkire da sabon al'amari uwa ganin babu na musamman kuma kama hara ɗan zama hara gaskiya ya yi kyau mu komo daga farko mu da uwa babban duka tun da gabata kurin musulmi mai neman lahiya imanin shi kare imanin shi da abin da ya shahari allah annabi ya ce abin zaka nema da farko ya tabbata allah ya ce ya tabbata annabin ya ce to abin da ya saba ma hankali ko ina gani ba sabanin bincike na ko na wani to zan rike wannan aya da hadisi a nan nake ko da ban gane ba hikima ko waye bincike saba na ba ina nan kan aya ta da hadisi ka iske Allah da haka shine mai lahiyar imaninka Allah tabbatar da mu akan imani Allah kare mana imani sa mu cika da imani Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته